ألم تر أن طول الليل لما تناهى حان للصبح البلاج من ذا يفرج كربا فات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا من ذا يفرج كربا فات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد غابت متاعينا
da sunan Allah mai rahama mai jin kai yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki tsira da amincin Allah ga fiyayyen halitta manzan tsira manzan rahama annabi Muhammad da alayansa da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayan su har izuwa ranar alkiyama sama masu sauraro ine mana sallama irin ta addinin musulunci Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a cikin wannan shiri namu mai albarka na rayuwa a barkoyi wanda ke zuwa mana a dukkanin sati irin wannan rana ta juma'a wanda ni Aminu Khidr Idris nake jagoranta shirin tare da Dr. Abdullah Usman Umar Gadankaya. muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sada mu da dukkanin alkhairai da suke cikin wannan rana ta juma'a abin ƙi Allah maɗaukakin sarki ya kawo mana da shi marasa lafiyanmu na gida da na asibiti Allah maɗaukakin sarki ya ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ya ƙara mana lafiya wayanda suka riga mu Allah maɗaukakin sarki ya ji kansu ya yi musu rahama mu kuma Allah maɗaukakin sarki ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe Allah maɗaukakin sarki duk wani abu da zai tayar mana da hankali Allah ya kawo mana da shi ƙasanmu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya kama na agajinsa da tallafinsa da gudunmawar shi ya zaunar da mu lafiya ya kawar da dukkanin waɗanda suke ƙoƙarin kawo kawar mana da zaman lafiya idan za su shiryo Allah maɗaukakin sarki ya shirye su in ba za su shiryo bai mana maganin su shi ya san ta inda zai yi maganin su muna roƙon Allah maɗaukakin sarki alkhairan duniya da na lahira ya sa damu da shi idan yan uwa ba su mance ba satutuka da suka gabata wannan fili yana tattaunawa akan ɗaya daga cikin mata na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato na Aisha wacce take mun ji ko kuma in ce mun zo daidai gabar da muka ji irin jarrabawar da Allah madaukakin sarki ya mata ko da ke ba mu gama jin kissar ba dakta yana karanto mana kissar yadda abin da ya faru da ita mun ji yadda dakta ya mana bayanin inda ake tafiya annabi sallallahu alaihi idan zai tafiya yakan tafiya da wata daga cikin matan shi da yawa zaka ga mazaje in yana da mace sama da daya shi ke zaba kawai cewa da wance za a yi tafiya to mun ji yadda a dakta ya mana fashin bakin yadda annabi sallallahu alaihi yake yi idan za a yi tafiya ba wai shi yake zaba ba mun ji irin hanyoyin da yake gurin zaɓi na matan da za a tafi da shi wanda kuma haddakta ya ba da shawarwari ga maza su ma hanyar da ya kamata su linga bi wajen zaɓar mace da ya kamata a yi tafiya da ita idan bukatar yin tafiya da matan ta taso insha Allahu za mu je ga 'yan uwa don mu ji irin yadda mataye mazajensu suke yi gurin tafiyar da su ɗin. Za kuma mu ji daga gefe su kansu matan suna yi wa junansu irin yadda mata annan sallama suke ta yadda wata ta ce ga wata nan aje da ita ni ba sai an je da ni ba. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Muna tare da wa.
Ne muna Usman ce da ka.
To me muna Usman yau dai kin ji abin da muke karɓar ra'ayoyin ko kuma maganganun ma na'am na'am to wannan layin nata ya katse miji mashin maza suna yin yadda anan sallama yake yi in za a yi tafiya a yi ƙuri'a ko kuma a'a yadda suka ga dama suke assalamu alaikum muna tare da wa muna tare da wa to hawa kabir wacce gudunmawa kike tafa da ita a cikin shirin
shi da gudumar da zama sa malam da alkhairi amin wanda yake faɗa da abin da yake ne amin ya muna faɗa
to alhamdulillah salamu alaikum
Salamu alaikum.
wa alaikum salam muna tare da wa
Suna tare da samun mai salati game da to kamule mai salati me kake tafa da shi cikin shirin abin da nake tafi da shi.
na'am to Wannan sanyi da Allah ya fitar da mu lafiya.
to amin To, Ina muku fatan alheri.
to assalamu alaikum
alaikum assalam muna tare da wa
mama abdul da Allah ni malam tambayan da nake so na yi na'am
kamar yanzu mace tana al'ada to idan ya shiga cikin dare ba ta san lokacin da ya dauke ba sannan magariba da ita yana kanta kenan to to tunda to sai da asuba sannan ta ga Na ga- ya dauke eh to insha Allahu eh, in mun koma ga malam zaki ji eh, me za ya za ta yi to assalamu alaikum
Assalamu alaikum.
wa alaikum assalam muna tare da wa
Yawwa malam Kabiru Kire da Idris barka da aiki.
to barka ka dai
Yawwa kai tsaye kana tare da Bashir mai na turadi ma wa karamar hukumar Kundodo daga kungiya a warware hannu.
to me kake tafa da shi cikin shirin
Yawwa alhamdulillahi rabbil alamin. Kamar yadda ni dai ban taɓa shigowa ainihin shirin nan ba, na'am amma sama da shekara daya ina bibiyan malam da abubuwan da yake da ma'ana faɗa kenan.
na'am Eh, kisa na na aisha gaskiya kisa ce nan mai kyau mm, sosai.
mm, Wata dole matan da mazan ma idan suka ji kuwa a bantu.
mm.
Kara kamar kamar da na kasance ba ni da mata ina kira ga ɗan uwana.
Ɗaya- ɗaya ce da kai kenan Kasance cewa idan ba a jirin tafiyar nan kasance an yi kora a kaga ba a zaɓi wata kan ka tafiya da ita ba.
eh haka ne to to to to insha Allah suna jin ka Ana kuma fatan alkhairi da fatan Ubangiji ya mai da shi gida lafiya.
to amin amin salamu alaikum
Salamu alaikum.
wa alaikum a to ai ka biyo layin mata assalamu alaikum muna tare da
Barka da aiki, barka da safiya.
yawa muna tare da
Ba da lafiya.
alhamdulillah ka ji yadda dakta ya mana bayani yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake idan zai tafiya ga hanyoyin da ake bi wajen daukan matar da ya kamata a yi tafiya da ita
Eh, na'am
to, ni ma nan muna muku fatan alheri.
Na'am. To wannan To wannan fatan alkhairi ne ina ga ga shi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam muna ta wa alaikum assalam muna tare da wa.
to malam tana tare da yar mutarsa mai ba Aisha sai tsawai To malama Aisha kin je da dakta ya bayanin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake tantance matar da ya kamata a yi tafiya da ita.
eh gaskiya na ji Eh na'am.
Allah ya saka dakta da alkhairi da fatan muta maza masu aure da suke da mata za su nika kwaikwayon Eh.
halayya da ɗabi'u irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam.
Ya saka malam da albarka.
to amma kin ji kin ji ki- to to yau na ga kamar gudu-gudu masu shigowa cikin shirin suke assalamu alaikum assalamu alaikum Assala- assalamu alaikum Salamu alaikum.
wa alaikum assalam Wa alaikum salam.
muna tare da wa Kana da wata mutum. Kuna tare da Halil da Kaila Gwai daga Kaduna, lokacin da mai jihar Bauchi.
To Mala Halilu daga jihar Bauchi. Kaji yadda dakta ya yi bayanai, Kuna tare da ku.
na'am, kaji yadda dakta ya yi bayanai na yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake ƙuri'a ko tantance matar da ya kamata a yi tafiya da ita.
A, daga baya na na ban ji abin da malam ya faɗa ba amma dai daga baya na ji yana sai na kira ina muku fata alkhairi To alhamdulillah.
ina mai zayaran ku a kullum na alhamdulillah. To wannan dan uwa daga Bauchi shi bai saurari wancan bayani da dakta ya yi ba, amma dai yana ɗaya daga cikin masu bibiyar wannan shiri.
assalamu alaikum wa alaikum assalam muna tare da
Kuna tare da ainihi.
to Alkhairi a gare.
to alhamdulillah Tambaya ta gaba ne ita ce yalan.
na'am
Ni tambayar da zan yi da Allah mana akan azumi ne.
na'am Na tashi na da kyau.
mm sai in ji wasu malaman sun ce za ka iya ciyarwa Mm.
ba sai ka rama ko kuma za ka iya ramawa mm to kuma yanzu na ayo arba'in ba sai na ce zan siya sai wasu na su ce a kai ba mm Azu- azu- az- azumin azumin azumin bara kenan azumin ramadan na'am muna tare da ke azumin ramadan kike magana kenan Ina ina da ciki ba zan iya yi ba ba.
mm To shi ne yanzu kuma na hayo ban yi arba'in ba.
eh Sai in ji wasu malaman sun ce za ka iya ciyarwa ba sai ka rama ba.
na'am Ko kuma ramawa za ka yi.
na'am Shi yake so in ji ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama ko hadisi ko na'am na'am za ka iya ciyarwa na'am to insha Allah da wasu mutanen sai su ce wai in yayi bai bai yi ba to insha Allah za mu koma ga malam zaki ji amsa ki to Allah mai da ku gida lafiya Amin. To ma sauraro, kun ji dai yadda ‘yan uwa suke ta shigowa cikin shirin amma kafin nan bari mu koma izuwa ga malam don mu ji eh, ci gaba da tarihin abin da ya faru na jarrabawa da Allah maɗaukakin sarki ya uwar muminai na na Aisha wanda a satin da ya gabata muka ɗan karbi tambayoyinku wanda yau ma dai ga tambayoyin nan dai muna da su kuma sai ƙara shigowa wasu suke yi insha Allahu za mu ɗora duk da haka dangane da tarihin wannan baiwar Allah inda dakta yake mana bayanin yadda Allah maɗaukakin sarki ya jarraba ta kuma mu ji irin darussan da za mu ƙara samu a cikin irin wannan jarrabawa da Allah maɗaukakin sarki ya mata ta yadda mu ma idan mun tsinci kanmu cikin jarrabawar ta ya za mu yi amfani da ita dakta gare ka
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إلا أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi na kuma yadda muka fara tattaunawa ah, muna magana akan ibtila'i ko jarabawa da nana aisha ta fada ciki kullum akan yi irin wannan ne don saboda mutum ya gane duk matsayinsa da kimarsa a wajen allah ta'ala to bai gagara ba Allah ya jefa cikin jarabawa ita na Aisha a wannan yaƙi da aka je aka tafi aka baro ta munafukai suka yi ta aikinsu na munafurci har ta kai ga a, maganganu suka yi ta yaduwa a garin madina da kewaye cewa aina na aisha ta yi alfasha wal iyazu billahi waina na aisha ta alfasha wal iyazu billah wannan magana ba ta yi daɗi ba haka ta yaɗa magana ita ba ta ma sani ba sai daga baya a sai abubuwa suka fara bayyana ta ga annabi ya canja mata mu'amala ta ce babu abin da ya fi damunta irin tausasawa allutu alladhi kuntu ara minhu hina ashtaki irin tausasawar da nake samu daga mijina annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da bani da lafiya ko nake cikin wani damuwa wato sai na ga wannan ban samu ba gashi ina cikin kuka ina cikin bacin rai ina cikin damuwa to amma sai kawai dai annabi in ya zo kawai zuwa yake daga labule ya leƙa ɗaki ya ce kai fatikum kuna nan lafiya sun mayan sarifu kawai sai kama hanya ya tafi Ah, ta ce ita ba ta san abin ya kai haka ba ashe ya tasirin ga annabi din sallallahu alaihi wa alihi sallama munafikai suna ta yada magana kuma Allah ya tsayar da wahayi ba a ainihin wato saukar da aya da za ta warkar da wannan abun ba to ta yi magana cewa tausasa wanda take samu a wajen annabi da sakin fuska a wajen manzo Allah yanzu ba ta samu wannan yana nuna mana ashe a shari'ar musulunci ana so namiji ya zama mai tausasa wa matarsa ya zama mai sakin fuska wa matarsa sannan kuma a ɗabi'ar ɗan adam ba laifi ba ne idan mace ta yi wani abu na laifi ko ta fada cikin wani tuhuma daga canji daga wajen mijinta so wannan kuma yana nuna a taba kiɗi taba karatu kenan a taba can a taba nan to amma dakta kafin ka huce maza sukan yi korafi cewa wasu daga cikin mata in aka sakan musu faska wai suna raina su me mafita to gaskiya wannan maganar ba haka bane ba idan ma baka saki fuskar nema za a rena ka tunda za a zo a zage ka baka nan eh babu renin da ya wuce a zage ka baka nan kuma a zo ana nuna ana yi da kai a idan ka wannan ai ba girmamawa ba ce wannan gargajiya ce da al'ada ta banza mara amfani a ce wai mai gida zai zo yana kuntata wa matarsa baya sake mata fuska kuma duk ƙaryar banza ce fa duk ƙaryar banza ne warai kuwa nan namiji ma ya ce wai wai wai yana baya sake wa matarsa baya kaza ba yana zuwa neme ta ba da daddare yaudarar kai ne kuma dole sai ya sake fuskarsa dole sai ya yi dariya dole sai ya yi wasa kaga wani abin kunya ne a lokacin da kake da bukata a wajenta ka zo kai wasa ka saki fuska kai kaza kuma kana gama biyan bukata kuma ka koma kana talgunewa ai sai su dauki mutum mara hankali ma ai dole mutum ya zama mai sakin fuska mai walwala mai ainihin wato faranta wa iyalinsa na'am nana aisha take cewa ni dai wala ash'ur bi sharri ban san abin da ake yada na sharri ba har sai da muka fitar da wannan mata ummi musta da na muku bayani satin da ya gabata sun fita zagayawa tun da a da a tsugunansu a waje suke yi sai take ba ta labari a take cewa ai ga abubuwan da suka faru ana ta yadawa har ma da ɗanta ita ummu misra ɗin akwai ɗanta mai suna misra ibn usasa ta, ta, ta, ta aibanta shi ta faɗi magana mara kyau a kansa shi ne lokacin nana aisha ta ce yanzu abin da ake faɗa kenan fa akhbarat ni bi qawli ahli al-ifki ta bani labarin abin da makaryatan gari suke ta faɗa ta ce fasjattu maradan ala maradi na ƙara ciwo akan ciwo na rashin lafiya kan rashin lafiya na dawo gida manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo ya yi sallama dama shi annabi in zai shiga gidan sai na yi sallama ba irin malam ba wuce ba ne da zai shiga gida ba sallama sai kwale-kwale ko ihu ko zagi sai ya mun sallama ta ce sai ta amsa sallama amsa sallama sai ce kai fati kuna lafiya sai take ce da shi to a ta'azanu li an an an aciya abawayya ko za ka yi min izini zan tafi gidan iyayena abubuwa sun yi zafi tunda ta kasa samun abin da take so ta samu kuma gari ya rude ana ta wannan to wannan yana nuna mace idan ta shiga wani yanayi za ta nemi iyayenta wannan shine yaji na sunna kenan mace ta nemi izinin za ta je gidan iyayenta amma da yaddar mai gidanta da yaddar mai gidanta ta ce ina so in je astaqilul khabara in tabbatar da labarin nan da ake ta faɗa a gari min qibalihima ta bangaren babana da mamana shikenan annabi ya ce za ki iya tafiya tana zuwa sai ta ce wa mahaifiyarta ya ummata ba za ya tahaddasu nasu ya mamana mai mutane ne suke faɗa ne a garin nan me ake tattaunawa ne a kaina tana kuka tana tambayin mahaifiyarta wannan yana nuna alaƙar wato mace da uwarta ya fi ƙarfi sama da alaƙarta da ubanta da yawa mata sun fi karkata zuwa ga iyayensu mata yanzu a nan gurin a hadisin sai aka ce sai ta fara zuwa wajen mahaifiyarta kafin ta je wajen babanta wannan sai yake nuna lalle mata ya kamata ku ja 'ya'yanku mata saboda jinsin ku yayi iri ɗaya kuma ɗabi'ar ku ta zo iri ɗaya amma da yawa zaka ga akwai tsoro tsakanin ya da uba tsoro tsakanin wato jika da kaka ko uba ana samun wannan amma ta bangaren uwan sai ga akwai sakin fuska da haka ta kama hanya ta je gurin mahaifiyarta take cewa ya mahaifiyata menene yake faruwa mahaifiyar na na Aisha Ummu Ruman sai ta ce ya bunayyatu hawa alayki fa wallahi laqalla ma kanat imra'atun qattu wadi'atan 'inda rajulin yuhibbuha laha dhara'iru illa kassarna 'alayha ki kwantar da hankalinki kada ki damu wallahi zai yi wahala a samu macen da take da matsayi wadi'a kyakkyawar mace mai matsayi da daraja a wajen mijinta yana son ta kuma tana da kishiyoyi face sai kishiyoyi sun yi ta yawaita mata maganganu na suka ta haka wannan maganganu duk da suke yaduwa a gari kulle-kullen kishiyoyi ne kawai a nan gurin maman na na aisha ta kwantar mata da hankali ta ce karki damu rikici ne na kishiyoyi kishiya tana iya yi wa ‘yar uwarta kishiya abinda zai taɓata mata rai saboda kishi irin na mata don haka kada ki damu ba abu ne mai girma ba ta ce ai matsayinki ne ya jawo miki wannan da ba don annabi yana son ki kina da daraja a idansa ba ai da ba za ki gamu da wannan ba wannan sai yake nuna cewa ashe lallai matsala ta harkar kishiya da kishiya ko abokin zama da yar uwarta wannan wani abu ne sananne duk inda aka samu tarin mata a gida ɗaya biyu to dole in dai ba wani taimakon Allah aka samu ba dole sai wata ta cutar da wata wata ta yi wa wata ƙage wata ta yi wa wata sharri wata sai ta nuna kishinta ga 'yar uwarta kuma ɗabi'ar mata kullun so suke yi kishiyarsu ta wulakanta ko ta tozarta sai wanda Allah ya zaba a cikinsu don haka ashe wannan sunnar rayuwa ne duk matar da ta yi aure ta fada cikin kishiyoyi sai ta dira da, da, da shirinta ta jira da shirinta za ta iya gamuwa da kulle-kullen kishiyoyi sharrin kishiyoyi gaba na kishiyoyi da faɗa na kishiyoyi ba wai sai mace ta zama lusarar mace daga yin aure da kishiyoyi sun azabce ki sun jarabe ki ki zo ki jefa mutane cikin tashi hankali ki ce za ki bar aure ba a'a bugawa za ku yi ta yi da ke da su su buga ki buga to dakta bari mu je sashin tallace-tallace mu dawo sai mu dora لا عنا والقنا أبدا رويدك رويدك فالهموم لها رتاج وعن كثب يكون لها انفراج ألم تر أن طول الليل لما to masu sauraro barkanmu da dawa a cikin wannan shiri mai albarka dakta kana tsakiyar bayani akan mahaifiyar nana Aisha da kuma tattaunawar da suka yi da ita nana Aisha Allah ya kara musu yadda baki da
wato wannan yana nuna cewa a, zai iya yiwa mace in ta yi aure ta fada gida da ake akwai kishiyoyi ta gamu da a, matsaloli na kishiyoyi a, wannan sanannen abu ne sannan kuma abu na biyu yana nuna kullum idan ya ta kawo kuka na harkar auratayya zaman aure da ita da mijinta to ya kamata mahaifiya ta zama mai hankali mai siyasa wanda za ta kwantarwa da ya hankali ba ta tayar mata da hankali ba yanzu na Aisha ta shiga cikin tashin hankali da damuwa dangane da wannan labari da yake ta yaduwa a ce ita yau a ce ta yi alfasha ai abin bai yi ba amma uwarta sai ta nuna mata a'a wannan fa maganganu ne na kishiyoyi kawai ita ma kuma a iya tunaninta tana ganin kawai maganganu ne na kishiyoyi so kuma wannan sai yake nuna mana dole mazaje su zama masu haƙuri da matansu masu kishi idan yanzu har a gidan annabi sallallahu alaihi sallama za a iya tuhumar an yi kishi to ai bai kamata mutum ya tada hankali ko ita sakin mata ko yana dukan mata ko yana zagin mata ko yana wulakanta mata saboda suna da kishi ba ita mace da Allah ya yi ta dole ta zama mai kishi sai dai na wata ya fi na wata amma kullum da wa'azi da gargaɗi da faɗakarwa sai ake ɗora su akan hanya ta ƙwarai don su yi kishin wanda yake mai asali na Aisha take cewa subhanallahi awala qad haddasa an-nasu bi hada subhanallah yanzu wannan maganar mutane suna faɗa a kaina tace nayi tabba kuka fa bakaitu tilka al-laila hatta asbahtu la yarqa'u li dam'un wala aktahilu bi nawm nayi ta kuka tun ranar da naje gidan iyayena kwana nayi ina ta kuka hawaye bai bai tsaya min ba kuma ban yi ma bacci ba na waye gari ina ta kuka ina zuba da hawaye ta ce sai na ji labarin annabi sallallahu alaihi sallama a gida ya kirawo ali bin abi talib ya kirawo usama bin zaidin a lokacin wahayi ya tsaya ba labarin wahayi yana neman shawarar su dangane da rabuwa da ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yau abin ya kai ga har annabi yana neman shawarar zai rabu da nana aisha subhanallah lazim sharrin munafukai sharrin munafukai Allah raba mu da sharrin munafukai amin to yanzu da yawa wallahi daga cikin aurarrakin da munafukai suka kashe su ba tare da laifin ita matar ba ko ba tare da laifin mijin ba kuma wannan yana nuna mana cewa dole masu aure su rinka taka tsantsan a gidajensu su rinka taka tsantsan da karɓar labari kuma ba koyaushe idan mutum ya ji labari a waje zai hukunci akan iyalinsa ba labari na tuhuma labari na sharri labari na mataka tana sata labari na mataka tana kulla kaza ka tsaya ka bincika ka tabbatar kada mutum ya gaggawan sakin matarsa ba tare da ya tabbatar da labari yana da hujja har a wajen Allah ba kuma wannan yana nuna mana ɗabi'a ne na ɗan adam ko kuma mata sai ku yi haƙuri duk lokacin da namiji ya ga ba daidai ba a gidansa ko ya ga hankalinsa zai tashi ko matarsa ta zo masa da wani abin da bai dace da shi ba to fa zai fara tunani ya zai rabu da ita ne musamman masu addini wanda yake da tarbiyar addini a gidansa sai ga matarsa ta zo mai da wata alfasha ko ta zo masa da wani abu wanda yake ya saba ma shari'a ko na makamancin wannan to fa ba lalle ya iya bari ba gaskiya da haka ku rinka taka tsantsan ku san matsayin mazajen ku ku san tarbiyar mazajen ku akwai abin da dan karami ne zai iya kashe miki aure dan wani namijin ba zai taba yadda ya amuntu matarsa ta zo tana aikata wannan abun ba saboda haka manzo Allah sallallahu ya tara waɗannan bayan Allah yana neman shawarar su zai rabu da nana Aisha amma Usama sai ya ba wa manzo Allah shawara dangane da abin da ya sani cewa ya Rasulullahi matakka fa lafiya lau matakka fa ba ta da matsala ya manzon Allah Aisha fa ba ta da matsala ni a iya sani na wannan fa maganganu sai an yi taka tsantsan ka duba annabi ake gaya wa wannan ana ba shawara ashe manzo Allah yana yin shawara to yaya mai gida zai zama baya shawara kuma idan zaka yi shawara zaka yi shawara da masu hankali da masu ilimi da masu mutunci da haka kuma idan an neme ka shawara kai wanda aka neme ka shawara to kai kokari ka ba da shawara wacce take mai kyau ba ta mugunta ko ta keta ba Usama ya ce wallahi wala na alamu illa khairan ya rasulallahi kar ka sake matarka ba abin da muka sani sai alheri kuma wannan yake nuna kai ma idan abokinka ya zo neman shawararka akan iyalinsa to ka faɗi alkhairi kada ka hura wuta ka ƙara gishiri ke ma a matsayinki na uwa ko ƙanwar miji ko yar miji yayin da miji ya zo yana neman shawara akan wani laifi da matarsa ta yi masa a duba idan zai iya ɗaukan sulhu da gyara to a bashi shawara ya sulhunta a samar da gyara a ci gaba da zaman aure ba daidai ba ne mutum ya zama kullum in an nemi shawararsa sai dai i kashe aure wannan ba daidai ba ne in dai zai ɗau gyara to a gyara in ko ba zai ɗau gyara ba to sai a ce a haƙura da haka usama ya ce ni dai ina shaida maka ya rasulallah iyalinka kuɓutacciya ce iyalinka ba ta da matsala aisha mun santa amintacciyar mata ne to sauran ali bin abi talib wa amma aliyun amma aliyu shi kuma sai ce ya rasulullah lam yudayyiq Allahu alayka wan nisa'u siwaha kathir ya rasulullah yaya zaka matsanta wa kanka ka kuntata wa kanka alhali Allah bai matsanta maka ba ai mata ba Aisha ba ai suna da yawa ai mata ba Aisha ba ai akwai wasu matan ba ita ba amma dai wasalil jariyata tasduqka tambayi wannan yarinyar na na Aisha barira ake ce da ita tambaye ta yarinya ce ita za ta gaya ma shige da ficen Aisha yaya halin Aisha za ta gaya ma gaskiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira barira yarinyar na na Aisha yarinyar take mata hidindimu yace ke barira hal ra'aiti min shay'in yuribuki kin taba ganin wani abu da kike shakka akan lamarin Aisha kin taba ganin wani abu na damuwa ko wani abu na tuhuma barira ta ce wallazi ba a saka bil haqqi na rantse da ubangijin da ya aiko ka da gaskiya ma ra'aitu alaiha amran qattu aghmisuhu ghaira annaha jariyatun hadisatu sinni ya rasulullahi wallahi ban taba ganin wani abin da wato na suka akan nana Aisha ba ko abin ashe akan nana Aisha ba kawai ni dai abin da na sani in ji Barira yarinya ce nana Aisha mai karancin shekaru hakan akan iya bata aiki ma a gida a bata aiki a gida na gyaran gari ko tankaɗe wallahi sai ta zo ce ta bacci a cikin garin ta birgima a cikin garin ko kuma tana ainihin wato gyara garin gyangyaɗi ya kama ta har dabbobi irin ƙananan dabbobi na gida a dawajin ko dajinu su zo su cinye wannan gari na na Aisha tana bacci ma ta sani ba irin wannan yarinya karama ya Rasulullahi yaushe za a zo a tuhumce ta da wannan al'amari wannan magana in ji barira kenan ta ce karama ce a cikin matan nan karama ce kuma ba ta da ma wani wayo sosai ya za a ce ta yi wannan abu a nan gurin abin da za mu ɗauka a cikin wannan isa shine halaccin mutum ya nemi shawara ga waɗanda yake ganin za su ba shi amsa mai daɗi amsa mai kyau za su gaya musu gaskiya shi yasa annabi ya nemi shawara a gurin usama ya nema a wajen ali bin abi talib har ma ya hada da barira abu na biyu shine ashe yara yan aikin nan da ake ajiyewa a gida ashe suna da amfani lokacin da al'amura suka rikice a gida to sai mutum ya samu yar aiki ya tambaye ta dan ko suna da labarai a bakin su duk da mata ba sa son wannan magana ba sa so mai gida ya rinka tambayar yar aiki yaya aka yi almubazzarancin abinci yaya aka yi kashe kuɗi yaya aka yi bakin da suke shigowa gida haka masu gadi ma suna da amfaninsu suna gadin gida suna kuma gadin matar gida eh a sa ido a kanta sosai in tana zuwa da abubuwa na rashin kirki mai gadi shi ma ya aikinsa aikin Allah ne Allah zai ba shi lada dakta baka ga mata suna da gaskiya wani mijin daga tambayar ya aikin kuma sai ka ji a gaba an ce ko yana son ta zai auro ta ko wani abu haka baka ga kwanda ta saka iyaka tsakaninta da yar aikinta da mijinta wato wato saboda kishi kar ma ya tambaye ta abin da yake ya shafi gidansa saboda kar ya aure ta to ita ba sai ta dage ba ta kulawa kar ta bari a aure yar aikinta ai in ka ga mai gida yana kokarin neman yar aiki to watakila uwar gidan ne akwai damuwa ba tsafta ba kula da jiki ba mutuntawa kuma yar aikin tana kula da gaisuwa ka san namiji yana so a rinka zuwa ana gaishe shi kuma yana ganin hankalinta da haka dai wannan wannan wata allura ce sa san yadda za su yi wani aminu ba su suka nemo yar aikin ba duk wacce take zargin mijinta zai aure mata yar aiki ta kori yar aikin ita ta kama aikin ba shi ba shi kenan ba hankalin ke kwanta amma dai ba laifi ba ne mai gida ya tambayi yar aikinsa amma ba wai aka cewa aka yi hukunci ɗari bisa ɗari akan abin da ya tambaya ba amma dai wato neman labari istikshaful akhbar neman labari ba laifi a tambayi mai gadi yaya abubuwa suke faruwa a gida ko ba da nayi tafiya ka baki suna zuwa nan gidan eh maza ne ko mata eh wannan kuma sirri ne in ka gama neman labari a gurin mai gadi ka dauko ya dubu biyu ka ba shi to rike wannan ka ci gaba da kulawa da aiki kwarai da gaske malam malam zamani ya kai ne dole sai an yaka malam aminu kana dariya zamani ya kai dole dole masu gida su sa satellite su sa ido a matansu ana barna a karmakalla ana rashin gaskiya ana cin amanar aure ana yin abubuwa wanda sun saba wa shari'a mutum ya yi tafiya ya bar iyalinsa ta yaudare shi ta rinka shigo da maza gidansa ta yaudare shi ta rinka fita yawo ta yaudare shi ta rinka shigo da kawaye ana kulle kulle a zo gidanka gidan kashe aure ne a zo gidanka gidan tallan maganin mata akwai wanda ya kama matarsa wai ashe gidansa dandali ne na sai da maganin mata kaga wannan yaushe mutum zai bar wannan abu yana to amma dakta sai da bincike ba ka ganin kamar shi mijin ne baya dan wadata ta dole ta nemo abin yi kuma ta ce bari ta samu aminu ba cewa aka yi katta ne katta yi abin yi ba ya halatta ta yi abin yi ta sana amma kuma dole sai mijinta ya san suwaye suke shigo mai gida na'am ba wani mai gida na kirki da zai bari ana shigo mai gida bai san suwa suke zuwa ba eh na'am annabi ya zo ai wata rana ya zo gidansa sallallahu alaihi wasallama ya gana na Aisha da ya ga wani mutum a gidan mm.
a'a ai sai ya shiga daki ya ce ya Aisha waye wannan na'am ha sai ta ce a ya rasulullahi dan uwana ne a wajen shayarwa tare muka sha nono da shi wannan na'am kaga ba aure tsakanin eh to duk da haka sai ce to ya Aisha fa ya kamata ku rinka lura unzurna ku rinka lura waye zai rinka shigo muku gidaje na'am wannan ya faru a gidan annabi sallallahu alaihi kenan ba laifi bane ko kaga wani kaninta ne ma baka yadda da shi ba ka ka kore shi ne kwarai kuwa wani ka wani wani mai aski wani baya da tarbiya ya zo ya koya ƴaƴanka rashin tarbiya kawun su ne su ne koyi da shi in ka ga bai yi maka ba yana da sakaci ko kana da yara yan mata da dan sun girma kaga wasu yan uwan matarka suna yawan shigo ma gida ka taka mata birki wallahi ba laifi bane na'am ka san ana wannan abun sai ka zo kai kai yanzu gidanka ƴaƴanka sun fara girma kana da yara ƴan mata wataƙila kuma matarka tana da ƙanne samari balagagu kaza da sauransu kuma ba su da kamewa ba su da tarbiyya da wani man irin askin nan mara kyau da saka wanduna na rashin mutunci da waye ya za ka bari suna zuwa maka gida sai ka taka musu birki ka ce kai ina da yara sun girma ina so da Allah ku dan daga mun kafa ko ka ja kunnan matarka a cikin daki ka ce to bana son wannan shirgin da ake ta zuwa in za su zo su gaishe ki gaisuwa ki fita falo a rabu mun da ƴaƴana wallahi idan ba a sa ido ba ana samu wato ba lokaci ne kaga a wannan kes din akwai matsaloli da yawa kaga malam kanin uwa ya je yana neman ƴar yassa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kanin uwa ya je yana neman yarinya budurwa yar gidan yayarsa saboda rayuwa ta yahudanci ta rashin tsari so ba za mu ce dole mu ce mutane su kula da gidansu ka zo a maka barna kana ta wahalar tarbiyya kurin wani wani banza ya zo lalata maka yaya a'a a sa ido kuma a yi bincike dole ne mata ku yi hakuri mazajen ku su gane wa ake shigowa gidajen ku na'am dan annabi ne ya faɗa ya ce ku rinka lura waye zai shiga gidanku na'am mace sirri ce zaman mace sirri ne gidan mutum asirinsa gidan mutum ba zai bari ya zama tasha ba gidan mutum ba zai bari ya zama kasuwa ba duk mata masu kwashe-kwashe da ɗebe-ɗebe wallahi ku shafa kan ruwan sanyi ku daina zuwa kuna zuba mutane a cikin gidaje ba tare da izini ba to ina ganin dakta ko za mu tsaya akan eh, ita bayanin barira daga annabi sallallahu alaihi wasallama kafin sati mai zuwa sai mu dora daga wannan guri insha Allah ba laifi Ah, masu sauraro za ku iya neman mu kai tsaye ga mata akan sifili takwas sifili shida shida biyu sifili sifili takwas takwas biyar maza sifili takwas sifili tara sifili hudu biyu sifili takwas takwas biyar sai kuma sakon karta kwana da ya haɗa maza da mata sifili bakwai sifili biyar biyu biyar uku sifili sifili biyu tara akramakallahu ga tambaya da muka samu matar da jini ya yanke mata cikin dare bayan ta kwanta bacci bata sani ba sai da ta tashi asuba sai ta ga jini ya ɗauke shin wannan matar sai ta yi magariba da isha ko kuma a akwai asuba za ta yi
jini ya yanke mata kamar ya tana al'ada sai ta kwanta bacci ehe da ta kwanta bacci sanda ta farka asuba ta yi kwatsam sai ta ga jinin ya ɗauke to sai ta rama da magari- yaushe da yaushe jini ya dauke da asuban ko da kuma asuban cikin ita dare?
tana bacci bata san sanda ya ɗauke ba da Eh.
asuba da ta farka ta ga ya ɗauke to a a zahiri abin da yake kanta za ta yi wanka ta yi sallah asubahi na'am amma ihtiyatan malamai suna cewa dan kewayewa mm.
da kuma gudun kada a yi kuskure sai ta ma- rama magarbata da isha'i eh na'am amma wannan in da ana da garanti cewa cikin dare ya tsaya kenan na'am amma in ta tab- in ta tabbatar sai da asuban ya tsaya Mm.
to sallah asubahi za ta yi kawai na'am yau amma in tana shakka to sai ta rama magarba da Magariba da isha'i isha.
ta ta yi asuba akar makallahu matar da take ta sha azumi saboda tana da ciki yanzu ta samu dama za ta rama kuma sai malamai suka kasar mata biyu wasu su ce mata ta rama wasu su ce ta ciyar me za ta yi matar da take ciki ta samu dama za ta rama azumi za ta yi sai ta rama ai kwarai azumi za ta yi ku daina ɗaukan fatawar ciyarwar ciyarwar nan fa kullum bini bini da an yi mace wasu ce za ta ciyar yanzu wata mata ta bugo mun tana ma yin azumin wai mai gina ya zo rufa ta da faɗa ke da Allah in za ki ciyar ki ciyar na ce ba harkar ka bane kar ka yadda ka shiga gonar shari'a yaya tana azumi za ka zo ka hana ta ai ba kasuwa bane wannan ba kasa kaya a shago bane ba neman riba bane akan wani abu wannan ilimi ne kana da ilimi ka karanta haka kawai ra'ayi to wai an ce a rinka ciyarwa wa ya ce ba a koyaushe ake ciyarwa ba wanda ba zai iya yin azumi ba shine zai ciyar amma lafiyayyar mata ta- tana da damanta da waye da sauransu za ta ci da azumi za ta yi da haka a yi azumi ba a ciyar ba na'am da yawa yawa fatawoyin ciyar wannan fa kuskure ne ba daidai ba ne to Allah ya gane da mu amin ga wani dan uwa yake cewa wallahi ni ma malam munafikai sun kusa su raba ni da matata to kaji gaskiya ne ai duk wanda bai kula ba musamman an ga kana zaman lafiya da matarka billahi al'azimu sai an samu munafukai ko cikin ɗannanka ko ƴan uwanka ko danginka ko kuma dangin ita matar taka wanda ba sa son ta ana iya kulla wa mutum munafurci ya zo ya rabu da matarsa Mun- kun ga dai yanzu kyakkyawan misali ga shi dai gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yanda munafukai suka yi kokari su zo su ci mutuncin nana Aisha Allah bai ba su dama ba Allah kare mu da sharrin munafurci da munafukai amin ga yan uwa da suke ta turo sako cewa suna eh, wani ce salam ina- ina muku- ina muku fatan alkhairi wallahi malam a du- a duniya babu banda iyayena babu wanda nake so kamar malam sai dai Allah ya sa ban taba malam rai ba Allah ya saka da alkhairi Allah ya ba da lada na gode ai annabi ya ce idan kana son mutum ai ka gaya masa na'am in kana duk wanda yake kaunar dan uwansa musulmi sai ya gaya masa na'am yau sai sai ku- shi kuma ya ce ahabbaka Allahu alladhi ahbabtani fi da haka wannan bawan Allah ina gaya masa cewa ina kaunarsa kamar yadda yake kaunana sama da haka kuma ina addu'a Allah ya so shi sama da yanda ya so ni ko yake kaunata Allah ya saka da alkhairi malam mijina yana shan giya na sanar da waliyai na sanar da waliyai na abin da ke faruwa sun neme shi sun yi magana wajen sati uku da yin magana to malam wallahi har yanzu bai daina ba sai na ji yana yin waya ga abokin shi waya mas yana gaya masa a yi shashatau ko mantau kar ya- kar a yi wanda zai cutar Allah ya sauke Mm.
to na farko dai wannan yar uwa mu yi mata addu'a Mm.
a wannan gida gaba ɗaya Allah ubangiji ya shirya mata da mijinta ya daina shan giya amin da 'yan giya da 'yan caca da mazinata cikin maza ku ji tsoron Allah kuna cutar da iyalinku kin yi abin da ya kamata kin gaya wa iyaye an yi masa magana an mai nasiha ya kamata ya gyara to yanzu shawara ta ki ƙara da malamai idan yana sauraron malamai ko in kiɗa da malamai ki sa su ja masa aya da hadisi su nuna masa haɗarin shan giya da rayuwa ta ɗan giya kuma ana jin tsoron wannan ya tasirantu ga 'ya'yanki kar su ma su zama 'yan giya Mm.
abu na uku shine wannan ya nuna cewa mijinki yana da alaka da bokaye ko masihirci ne ko matsafi ne don magana shashatau mantau alaka ce na a sihirce mutum a tsubbace shi a yi masa sammu a ainihin wato mallake ki ko a hana ki ki rinka yi masa magana akan wannan ko na makamancin wannan kenan yana bin bokaye bayan shan giyan kuma ga wata tsiya kuma ya karu to shawara ta a nan gurin a ci gaba da yi masa wa'azi da gargadi a mataki na farko a hada shi da magabata a mataki na biyu a hada shi da malamai a mataki na uku a hada shi da abokanansa a mataki na hudu idan bai daina ba kina da zabi in kin ga zaki iya ci gaba da zama da dan giya to sai ki je ki ta yi giyar sa- shi ta shafa ba ta shafe ki ba amma fa za ki cutu kuma lallai tarbiyyar 'ya'yanki ma za ta cutu idan ku kin ga ba ki iyawa to aure ba dole ba ne ba inda aka ce dole dole sai kin zauna da wanda ba kya so ko mabarnaci ki nemi ya sauwaƙe miki kuran tana tana son shi akara makallahu giyar dai da yake sha ai ita ban ce ce damuwa amma ni ma ban ce ba ta son sa ba akan Na'am.
kalla cewa na yi ai zai iya yiwa tana son sa ta aure shi amma wannan shan giyar ta sa yanzu ba ta son sa eh na ko ba ka bane ba Mm.
to ni kuma na ce shari'a ta ba da dama duk macen da ta gabata son wani namiji ba ta son sa ba inda aka ce dole ta ci gaba da zama da shi a dole dole na dole tunda ya gyara halinsa ta zauna da shi in bai zai gyara ba tana da zabi na kamar yadda kai ma namiji kana da zabi kana da choice ma zo mu ajiye ta da dan giya an yi masa wa'azi ya gyara bai gyara ba dan giya mabiyin boka in yadda ta faɗa din haka ne in ta ga za ta iya zama da shi a haka shikenan ta je ta ci gaba da zama da shi a haka na yawwa amma ni ba na ba da shawara haka na salamu alaikum muna tare da wa to wannan salamu alaikum wa alaikum salam muna tare da wa
muna tare da Aminu Usman da ke kafa Jafar.
to Aminu Usman me kake tafa da shi cikin shirin a gurguje
Ina muku fatan alheri. Sai dai tambaya ta ta shi ne shi da shi da lalle ne sai an tattauna ka abu kamar mace ake tana goyon yaro kuma tana tsalla sai mata ta yi a duka.
na'am
To shi ne ya kamata to akar makallahu kaji tambayar sa eh yayyafa ruwa kawai za ta yi bai lalata mata sallah ba tana tsakiyar sallar eh na'am din najasar da watso maka ita ko zubo maka ai ba ai shine ya fita a jikinta ba mm to za ta iya kammala sallar sai ta yayyafa ruwa na'am salamu alaikum salamu alaikum muna tare da wa muna tare da wa Muna tare da Galafi Yuda.
to me kake dauke da shi cikin shirin
Allah ya wani fatan alheri.
to me kake tafa da shi cikin shirin Mm, muna tare da kai to wannan da alama baya jin mu bari mu dauki waya ta karshe insha Allah assalamu alaikum
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa muna tare da wa barakatuh. Kai tsaye kuna tare da shi ne. Kuna tare da shi.
to me kake tafa da shi cikin shirin
alkhairi to amin a yi ba mana sunan fi da fatan za ku tashi lafiya to qaribul lahi nafsi nafsi Allah saka da alheri to akramakallahu mun zo karshen shirin sai kai sallama da masu to jama'a muna muku fatan alkhairi kuma muna ta buƙatar addu'o'inku na alkhairi muna kuma amsawa da waɗanda suka turo mana takardu na fatan alkhairi barkace ga sunan gaban malam aminu ba za su irgu ba masu gaisuwa masu addu'a masu fatan alkhairi dukan ku Allah muku albarka muna amsawa ba za mu iya karanta su duka ba akwai masu tambayoyi ma da yawa da mu yi kula da tambayoyinku insha Allah za mu ci gaba da ajiye su za mu rinka tsakura su lokaci bayan lokaci muna rarrage muku in Allah ya yarda insha Allah Allah ya saka wa gidan rediyon Dala da alkhairi da ya dauki nauyin yada wannan shiri kuma muna addu'a ga yan uwa da muke tarayya da su akan gudanar da wannan shiri Allah ya albarka Allah ya saka kowa da alkhairi muna godiya kwarai da gaske assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi barakatuh masu sauraro duka duka iya abin da zamu kawo muku kenan a madadin shugaba kuma jagora Ahmad Gazali Yakubu Asman Sadiq shugaba ta bangaren shirye-shirye Buhari Isa Sada na da ku daga ban shashin addinin musulunci wanda Hadiza Balanti take shugabanta Aminu Qadar Idris nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh أمتي فاستنهضي همما فالمسجد الأقصى ما زال يدعونا نبي على الفكرة الأحرار في زمن أضحى به الحق بالخذلان مدفونا فبالجهاد بنى الإسلام قوته وهل لغير قوي